أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الجر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته da farko muna godiya ma Allah subhanahu ta'ala da yayi mana aron rai ya mana tsawon kwana ya kawo mu shekara ya zago na alif dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da biyu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a yau muna ashirin da tara ga watan Sha'aban wanda yau ne ranar duban fari na watan Ramadan wanda dukkanin mutane sun yi shiri domin fuskantar wata mai alfarma wata mai albarka watan da Allah Ubangiji yake gafarta zunubai a cikin wannan wata watan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana faɗi masahabbansa yana albishir masahabbansa na musamman yana ce musu lallai wata mai albarka ya zo muku saboda haka ku tashi ku tarbi wannan wata da dukkanin abin da za ku iya na yawan yin ibadu shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zamo yana yawan ibada a watan Sha'ban kamar yadda ya tabbata cikin hadisai daban-daban kuma ya zamanto sallallahu alaihi wasallama idan watan Sha'ban ya zo yakan yi wani shiri na musamman sabila da malamai masana suna ce kullu ma yutawassalu bihi ila alwajibi fa huwa wajibun wa kullu ma yutawassalu bihi ila sunnati ko ko ila nafilati fa huwa nafila wa kullu ma yutawassalu bihi ila almandubi fa huwa mandubun duk abinda ta hanyar sa ake zuwa ga farilla yakan zama farilla duk abinda ta hanyar sa ake zuwa zuwa ga sunna yakan zama sunna duk abinda ta hanyar sa ake bautan Allah yakan zama ibada shi yasa alola ya zamanto farilla cikin wato bautan Allah me yasa sabila da alola shine hanyar farko da mutum zai taka zuwa ga bautan Allah subhanahu wataala zuwa ga yin sallah dan haka alola ma ya zamo dole to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance a watan Sha'ban yana yawan yin ibada haka sai da tuna Aisha tace babu wani azumin da manzon Allah bayan Ramadana manzon Allah bai azumtan wani wata gaba ɗaya watan tun daga farkon watan har ƙarshen watan sai watan Sha'ban manzon Allah yakan azumce shi gaba ɗaya kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana muhimmantar da watan Sha'ban aka tambaye shi aka ce mai yasa yake muhimmantar da Sha'ban yace sabila da mutane suna rafkana ga watan Sha'ban sabila da shi watan sha'ban baya cikin watanni masu alfarma baya cikin ashhurul hurum yana tsakanin wato rajab yana cikin shahrul haram ramadan shahrul haram shi kuma sha'ban ba shahrul haram bane yana tsakiya dalilin haka sai yasa mutane suna rafkana ga barin ibada a ciki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da aka tambaye shi aka ce me yasa kake kulawa kwarai da gaske da watan Sha'aban yace sabiya da mutane suna rafkana ga barin ibada a cikin watan Sha'aban watan Sha'aban a cikin wannan watan ne dai aka juya alqibla daga Masjidul Aqsa zuwa Masjidul Haram wanda Allah ubangiji yake wa manzon Allah qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره Allah ya ce, Ya Rasulallah, mun ga yadda idonka yake jujjuyawa a sama, kana jujjuyawa, kaman akwai abin da kake so a ranka. Don haka mun san abin da kake so, Ya Rasulallah, saboda shi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam darajansa da kimansa da girmansa gurin Ubangiji yana da matsayin da kafin ya roƙi abu idan ubangiji ya ga zuciyarsa ya kimtsa abin sai Allah ya aiwatar masa ya idar masa Allah ya ce to fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram yanzu ka juya ka kalli daki mai alfarma na garin Makka wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatrahu duk yanda kuke ku juya ku kalli daki mai alfarma na dakin wato al-haramul makki Ka'aba kenan to a wannan wata ne domin malamai ma sun ce a nisfu sha'ban ne nisfu sha'ban nisfu sha'ban shine sha biyar ga watan sha'ban to wannan wata ne mai daraja wata ne mai kima wanda tun daga ciki mutum yake wato shiri makansa الدورة التأهيلية mutum yake shiri makansa domin ya fuskanci watan Ramadan ya jarrada kansa daga sakon Allah domin ya kawwana kansa zuwa ga fuskantan Allah da ibada da tsarkake fuskantan Allah wajen neman lada da kuma miƙa zuciya da sadaukar da rai ma Allah ta'ala saboda abin da azumi yake nufi kenan abin da azumi yake nufi shine ka sadaukar ma kanka ga Allah ta'ala duk wasu abubuwa wanda ranka yake so ka ajiye wannan abun a gefe domin ranka ka tirsasa mata ka bi Allah ta'ala babu abin da rai yake so kaman ya ci abinci babu abin da rai yake so kaman ya sha ruwa babu abin da yake rai yake so kaman jima'i babu abin da rai yake so kaman ya ganki yana walwala yana cikin gari yana nishadinsa Allah ubangiji sai ya ce wannan abin da ranka yake so wanda ta hanyarsa kake saba ma Allah shi da sha da farji Allah yake ka dakatar da su ka dakatar da su da rana domin kai kama da mala'iku mala'ikun da la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun sannan da daddare kai kama da annabawa shine ka dage wajen yawan yin ibada da daddare Allah ya faɗa mana dangane da sayyiduna rasulullahi صلى الله عليه وسلم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك ألا ياتنك يا رسول الله كنا تاشي لددر كي قيام الليل كنا تاشي لددر لو كسند قوة يا إبتي نصف الليل ثلث الليل دكيد وطائفة نمو من يد منك بوتا مع الله تعالى saboda haka mun gode ma Allah Allah ya nuna mana watan wato ƙarshen watan Sha'ban wanda idan yau an ga wata to gobe za mu tashi da wata wato cikin watan Ramadan za mu tashi a azumi na farko a cikin watan Ramadan muna roƙon Allah Allah ubangiji ya karbi ibadunmu muna roƙon Allah Allah ya sa muna cikin wanda mun cancanta a gafarta mana zunubanmu akwai wasu ɗabi'u wanda ana son mai azumi ya tufantu da wannan ɗabi'u ɗin wanda ya zamo dole duk wani mai azumi ya sani azumi ba kana yin sa ne domin wai an ɗaura maka wani nauyi kana son ka sauke wannan nauyin ka huta ba inda da yawan mutane haka suka ɗauki ibada su sun ɗauki ibada wani nauyi ne aka ɗaura maka barin sauke na huta kawai tunda an kallafa min to shi kenan barin sauke na huta tunda yawa haka suka ɗauki sallah sun ɗauke shi kawai na tashi na ga iyaye na suna yi dan haka in ban yi ba za a ce mun arni dan haka bari je ne yi karace min arni shi kenan ya sauke ya huta sai sa babu ruwan sa duk yanda sallah ta kama shi sai yayi ba da bai da damuwa kazalika ajmi al-ajmi ya dauke shi wani abu ne taqalidi ya dauke shi wani abu ne na al'ada da na samu iyaye na suna yi kan haka ni ma zan yi ba haka ake so ba za ka ɗauki cewa kana bautan Allah ne domin neman yardan Allah abin da ake neman ka cikin sallah shine ka yi sallah kana ganin Ubangijinka da idin zuciyanka, an ta abu da Allah ka annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta ma Allah kaman kana ganinsa, ka bauta ma Allah kaman ce da komai, sai har kanka ma kaman ce da kanka, kaman yadda Abdurrahman al-Akhbari ya ce, "Iza a taita ila salati, fa farri qalbaka min ad-dunya wa ma fiha." Idan ka zo sallah, ka kada zuciyanka ka bar duniya da abin da yake cikin duniya washtagil bi muraqabati maula ka shagalta kana girmama ubangijinka allazi tusalli wajhihi kana girmama ubangijinka kana tsoron ubangijinka wanda kake yin sallah domin neman yardansa to haka azumi ma azumi karka ji cewa wani nauyi ne barin sauke na huta a'a azumi ibada ne da Allah yace ya ayyuhal ladina amanu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الربوتا مكو عظمي أن فرنتا مكو عظمي كمن يندعك فردا تاما الأمة لفك قبانينكو لعلكم تتقون دومين عظمي يقادر مكو دسورون الله عظمي يتاك دسورون الله Allah ubangiji da ya halicce ka sai ya hada ka da wasu abokan gaba wanda sun fi zaki fushi sun fi zaki barna waɗannan manyan abokan gaban su ne ranka da shaidan rai din nan sai aka bashi wasu ƴan uwa mataimaka waɗannan ƴan uwa mataimakan da shi yake da waɗannan ƴan uwan ne rai take ciciya na farko sai aka ba ma rai sha'awa na biyu sai aka ba ma rai yunwa son cin abinci na uku sai aka ba ma rai ruwa sai aka ba ma rai son kwalliya aka ba ma rai son jin daɗi da sauransu duk waɗannan abubuwan da suka kewaye rai abokan gaba ne na wato abokan gaba ne na mutum a hakika shi yasa a rufai suke cewa aslu kulli shahawatin wa ghaflatin an riba anin nas wa aslu kulli ta'atin wa itfatin adam ar-rida minka anha la an tashaba aliman yarda li nafsihi khairun laka an tashaba jalilan la yarda an nafsihi duk wani sabon Allah rai ne take sa a saba ma Allah don haka azumi sai aka ce wannan ranka da take janka ta kai ka zuwa ga sabon Allah duk abubuwan da yake sa ta tafi daɗi ta more ta ninka kafa to wannan ran ita ma a mata hudud a saka mata iyakoki wannan ran ita ma a saka ta a kafar a sa ta a keji a ɗaure ta sabila da rai ta fi shaidan barna to an sa ta kai azumi ne sabila da mene ka hazzaba ranka ka hazzaba ruhinka ka gyaru ka tacu domin ka fuskanci ubangijinka manufan azumi ba shine a saka ka jin yunwa ba manufan azumi ba shine a saka ka ji kishirwa ba manufan azumi ba shine a hana maka more rayuwanka ba manufan azumi shine ka fuskanci Allah da gaskiya ka bauta ma Allah da gaskiya shi yasa mai azumi babban abin da ke masa jagora wajen azumi shine haƙuri haƙuri haƙuri kashi uku ne akwai asabru ala ta'atillah akwai asabru ala ma'siyatillah akwai asabru ala qadarillah asabru ala ta'atillah shine kai haƙuri ka bi Allah Allah ya ce maka ka bi shi kai haƙuri ka bi shi baka bukatan dalili sabiya da menene shine ubangijinka allazi khalaqaka wa sawwaka fa'adalak ya halicce kai daidaita kai maka komai lokacin da zai halice ka bai yi shawara da kai ba kawai sai ka ganka a duniya don haka ya cancanci ka bi shi وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم باك ذاك فرقا هقولي فينا الصبر على طاعة الله فيا هقولي أتم بيا مع الله نبي الصبر على معصية الله فيا هقولي أتم ساقون الله Allah ya ce karka aikata baka aikata ba Allah ya ce karka sha baka sha ba Allah ya ce karka ci baka ci ba na uku as-sabru ala qadarillah hakuri akan kaddara Allah ubangiji ya kaddara maka ka ji yunwa ka ji kishin rawa saboda bautansa dan haka ka yadda da wannan kaddara din waɗannan abubuwa guda uku idan mutum ya cika su to ya cika sifa na mai azumi as-sabru ala ta'atillah as-sabru ala ma'siyatillah as-sabru ala qada'illah wa qadarillah shi yasa idan muka duba a alqur'ani zamu ga Allah subhanahu wata'ala yana ce inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisabin masu hakurin suna da lada ladan su baya da iyaka sabila da sun yi hakuri akan biyayya ma Allah sun yi hakuri akan sabon Allah sun yi haƙuri a kan ƙaddaran Allah. Na biyu daga cikin sifofin da ya kamata mai azumi ya sufantu da su, mai azumi ya zamo mai gaskiya. Wannan gaskiya ɗin ita ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Alaikum bisidiki fa inna sidika yahdi ila birri wa inna birra yahdi ila janna ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا na hore ku ku zamo masu gaskiya farkon gaskiya shine asidqu ma Allah kai gaskiya tsakaninka da Allah farkon gaskiya shine kai gaskiya tsakaninka da Allah shi kuma gaskiya tsakaninka da Allah shine wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din ka bauta ma Allah kana tsantsance ma Allah addini Allah ubangiji shi yake ganin abin da ke zuciyarsa mutane ba su gani to abin da ke zuciyanka nan shine gaskiyan abin da yake gaɓoɓinka shine absidu kuma Allah ba za ka ɓoye wani abu a zuciyanka sannan ka bayyana wani abu a gaɓoɓinka wannan baka zamo mai gaskiya tare da Allah ba shi yasa mene manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa Allah ta'ala na cewa kullu amal ibn adam lahu illa afsiyamu duk aikin da dan adam yake yi aikin nasa ne an wakkala al'amarin gare shi illa afsiyam sai dai azumi Allah ya ce fa ana ajzi'u bihi ko ko fa ana ajzi bihi ni ne zan yi zan yi sakamako wa mai azumi da azuminsa saboda mene bai ya buye bai ci abinci ba bai sha ruwa ba bai yi jima'i ba lokacin da ya buye ba ku sani ba Allah kadai shi ke ganin sa in ya ga dama in ya buya zai iya ci ya sha ya aikata duk abin da zai aikata ba a ganin sa shi yasa Allah ya mai da azumi na ta ne azumi mai yasa sabila da azumi tsakanin bawa da ubangiji yake bawa in yayi Allah ne ya san gaskiyan yayi in bai yi ba Allah ubangiji shine ya san gaskiyan bai yi ba shi yasa dole mai azumi ya zaman to yana da gaskiya cikin ibadansa yana da gaskiya tare da Allah asidku ma Allah wa sidku ma ibadillah bayin Allah sune masari na ubangiji ka zama kai gaskiya alaman kai mai gaskiya ne da Allah shine a ga gaskiyanka tare da mutane gaskiyan magana ba za ka zama mai karya ba cikin azumi za Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man lam yada qawla zur wal amal bihi wanda bai bar maganan karya ba shaidan zurba bai bar aiki da shaidan zurba to ya ci abinci ya sha ruwansa bai da amfani a gurin Allah in ya ga dama ya ce ta azumin sa banza in dai za ka yi karya cikin Ramadan za ka ci amana cikin Ramadan za ka yi gulman mutum cikin Ramadan, za ka cutar da mutum cikin Ramadan, to Allah ya ce ka je ka yi fama da kishin ruwanka da shan ruwanka, in ka ga dama ka je ka ci abincinka ya fi maka, ya fi ma sauki. To dole mutum ya zama mai gaskiya tare da Allah mai gaskiya tare da mutane. Sannan mutum ya zama mai kyauta a cikin watan Ramadan. Kamar yadda ya zo cikin hadisin Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu. yace kana rasulullahi ajwadun nas manzo Allah ya fi kowa kyauta wa ajwadu ma wa ajwadu ma yakunu fi ramadan kyautan manzon Allah ta fi motsawa cikin watan ramadan a watan ramadan kyautan sa yafi yawa daban da idan mala'ika jibril ya hadu da manzon Allah sai da a watan ramadan kowace rana na ramadan kowane daren ramadan jibril yana zuwa gurin manzon Allah in ya zo gurin manzon Allah su yi darasin Qur'ani su bitan Al-Qur'ani bayan sun yi bitan Al-Qur'ani Jibril ya koma to idan manzon Allah ya haɗu da Jibril kyautarsa ta fi ƙaimi ta fi yawa a cikin Ramadan wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan mafi yawan kyautar manzon Allah da karfin kyautarsa yakan zama cikin watan Ramadan saboda haka a cikin watan Ramadan wata ne na kyauta wata ne na sadaka wata ne na tausaya wa miskinai wata ne na tausaya ma marayu abin bakin ciki za ka ga wani bai da abin da zai yi sahur da shi abin bakin ciki za ka ga wani baya da abin da zai yi buɗe baki da shi za ka ga wani ya kwana ya tashi a gidansa ba tare da ya ɗaura abin da ya ci ba a cikin watan ramadan yana da iyalai a anguwan da ike akwai mawadata da suna da buɗi amma ba za su iya badawa ba idan kaga suna auki suna zumuɗi suna kaɗaɗi wajen bayarwa to za a je a yi wani lawancin a cikin al'umman da za a ce wane ya bada miliyan kaza wane ya bada naira kaza wane ya bada naira kaza to a nan ne za ka ga wato gwarazan masu kuɗi suna suna rigaye rigaye sabila da mene wannan duniya tana gani ana gani saboda saboda haka tausaya wa mutane da jin kan mutane da yin kyauta cikin Ramadan yana daga cikin sifofi na mai azumi kyautan nan kuma koda da tsari na dabino ne walau bi shiqqi tamri koda da barin dabino ka ɗauka ka bayar ibn al-qayyim al-jawziya yana faɗi cikin littafinsa zadul ma'ad yace abinda ake nufi al-maqsud min as-siyam huwa infisamu an-nafs 'an al-ma'asi abinda ake nufi da azumi shine ka yaye kanka daga sabon Allah sannan ka ɗauki abin da ka fi so ka miƙa ma Allah ka biya da menene ranka da ka fi so ka azabtar da ita domin ka yi biyayya ma Allah ranka da ka fi son ta ka azabtar da ita domin ne domin ka yi biyayya ma Allah ballantana abin da kake da shi na duniya wanda mai karewa ne ballantana abin da kake da shi na duniya wanda idan ka bayar ka bayar ma Allah ne man zan ladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifu lahu ad'afan kathiran waye zai ranta ma Allah rance Allah ya rubanya masa rancen ya rubanya masa ya rubanya masa saboda haka yana daga cikin ɗabi'ar da ake so cikin Ramadan yawan kyauta da tausayawa ɗabi'un da ake so mai azumi ya tufanta da su suna da yawa wasu za mu shigo da su insha Allah cikin karatuttuwan mu domin yan uwa su amfana a san wani irin sufofi ya kamata mai azumi ya tufanta da su sannan kuma mutum ya sani abin da ake nufi da azumi ba shine kawai ka je ka bude kallo kai ta yi ko ka je ka shiga ruwa kai ta wanka a'a ka tsaya kai ta bautan Allah ka tsaya kai ta bautan Allah insha Allah abubuwan da bamu faɗa ba saboda lokaci insha Allah za mu faɗe su a cikin karatuttuwan mu muna roƙon Allah ta'ala Allah ta'ala ya sa mu shiga watan Ramadan a sa'a muna roƙon Allah ta'ala Allah ya sa muna cikin yantattun watan Ramadan muna roƙo muna tawassuli da kyawawan ayyukanmu muna tawassuli da alƙur'ani muna tawassuli da manzon Allah halin da Najeriya yake ciki Allah ubangiji ya sassauta mana albarkacin Ramadan albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam a watan da ya gabata ko kwance shekarar da ya gabata na Ramadan mun tsaya a aya na da sittin da biyar daga cikin suratu Ali Imran wadda Allah Ubangiji yake cewa awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anni hadha qul huwa min indi anfusikum inna Allah ala kulli shay'in qadir lokacin da musiba ta same ku kuka ce wato daga ina wannan musiban yake ne Allah Ubangiji ce ai wannan daga wajen kanku ne ku kuka aikata ku kuka jama kanku haka kuma Allah Ubangiji yana da iko akan komai da komai a yau insha Allah za mu tashi a aya na 166 a alaramma bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون
وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم ما يكتمون آه الله ينا من بياني أكن واتو إرن جربا وندا صحبا من زم الله صلى الله عليه وسلم سكتا مكان فاتكرانا أهدو irin jarrabawan da Allah Ubangiji ya yi wa mutane domin ya bambance ina muminai suke, ina wanda ba muminai suke ba. Dan Allah ya ce a hasibtum, Allah Ubangiji ya ce amma hasibtum am tadkhulul jannata walamma yatikum matalul ladina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib Allah ubangiji yayi alƙawarin zai jarrabi mu'minai domin ya gane waye mu'minin gaske waye wanda kuma ba mu'mini ba a Allah dama ya riga ya sani Allah ya yi haka ne domin ya bambance na kirki da wanda ba na kirki ba Allah ubangiji ya ce wa ma asabakum abinda ya same ku ya ku sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ranan Uhud yawmal taqal jam'an ranan da jama'a biyu suka haɗu jama'an manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma jama'an kafirai mushrikan Makka da suka yi dandazo akan manzon Allah kamar yadda muka faɗa a ranan Uhud manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da tawaga dubu mayaka dubu su kuma kafirai sun zo da mayaka duku manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi jagora ne masani ne shugaba ne da ya san abin da ya dace kuma duk abubuwan da yake zantarwa da harshensa ana masa wahayi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya raba tsakanin mayaka ga wannan rumatu ne suna dauke da masu ne wato suna dauke da kibauni ga wanda suke dauke da masu ga kuma wanda suke haye da dawakai manzon Allah aka kakkasa aka kakkasa wanda suke da ruma ma'ana masu harbi da kibiya sai aka daura su a dutse aka zabi mutum hamsin aka daura a dutse aka ce ku tsaya akan dutse da an yi nasara da ba a yi nasara ba ko kun ga muna ɗiban ganima kada ku sauka in ji manzon Allah ko kun ga muna ɗiban ganima kada ku sauka aka fara yaƙi nasara ya tabbata wa musulmai aka fara lubde akan kafirai to kun san yaƙi ɗan zamba ne kamar yadda manzon Allah ya ce alharbu ko da atin sai suka zaga kafiran da suka fara samun rauni sai sahabban da suke kan duniya suka ce to ai nasara ya tabbata ga jara ana diban ganima mu sauka wasu suka ce a ba za mu sauka ba manzon Allah ya ce kada mu sauka da an yi nasara da ba a yi nasara ba kada mu sauka wasu suka ce a mu sauka a cikin sahabban manzon Allah guda hamsin sama da guda arba'in sun sauka a kan dutsen sun je ɗiban ganima suna ganin nasara ya samu yaƙi kuma dole za ta juya sabila da an saba wa manzon Allah a ka'idan yaƙi ba a saba ma komanda saba ma komanda rubuta yaƙi ne amma sahabban manzon Allah lokacin ana musu training ne ana karantar da su ne sabila da mene sabila da a matsayin da sahabban manzon Allah suke suna da kokari kwarai wanda ba za ka iya kiyastawa ba kada ka manta annabi Muhammadu a cikin su ya taso kada ka manta annabi Muhammadu ba mai dukiya bane kada ka manta annabi Muhammadu ba basarake bane amma suka ji manzon Allah suka ba da ran suwa manzon Allah kila idan kai ne ka fito a wannan zamanin ba za ka bi manzon Allah ba amma su suka ji suka gani suka ji suka gani suna ganin wasu suna masa ganin maraya na gidan Abu Talib amma wasu daga cikin manyan larabawa suka ji manzon Allah dan haka a wannan lokaci lokaci ne da ana tirenin masahabban manzon Allah ana karantar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka sauka wasu suka sauka akan dutse suka je iban ganima nan lokacin Khalid ibn Walid bai musulunta ba Khalid ibn Walid suka yi suka sha kan sahabban manzon Allah ta kan dutse suka je suka kashe wanda suke kan dutse sai suka yi kawawa musulmai suka ci gaba da kashe musulmai suna harba musu ruwan kibiya wanda a baya mun karanta ayoyin da Allah Ubangiji ya faɗa wanda har kaiwa ta yi ana zargin ana tsammanin manzon Allah ya mutu وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا فسيجزي الله الشاكرين هو سيجزي الله الشاكرين فشيني الله يكفي wa ma asabakum yawmal taqal jam'an abinda ya same ku ya fi sahabban manzon Allah ranan da jama'a biyu suka haɗu abinda ya same ku na nisi da abin da ya same ku na hazima ma'ana karyewan yaki ya kai ga sahabbai bakwai ne suka san annabi na rayu annabi na kiran mutane yana ce ku zo ni ne annabi Muhammadu ku zo guri na sahabban da suka rage suna tare da manzon Allah tsirari ne a wani kaulin an ce guda biyu a wani kaulin an ce guda bakwai amma sayyiduna ali ibn abi talib yana cikin su Allah ya ce duk abin da ya same ku fa bi iznillah da izinin Allah ne wannan kaddara ne duk abin da zaka ga ya faru a duniya kafin ya faru Allah ubangiji ya riga ya kaddara shi inna Allah khalaqa maqadir al-khalqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 amin Allah ya halicci duk abin da zai faru a duniya na alheri da na sharri da komai da komai tun kafin a halicci duniya da shekara tun kafin a halicci sama da kasa da shekara dubu hamsin Allah ya halicci komai to wannan ya faru ne bi iznillahi da iznin Allah wali ya'lamal mu'minina Allah ya yi haka ne domin ya san su wane ne mu'mini na gaskiya su wane ne baradan manzon Allah na gaskiya saboda Abdullahi ibn Ubayy munafiki da shi da tawagansa ya ɗibi sahabban manzon Allah sama da ɗari uku sun juya suna ganin ai ranar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana ya kare gwara ma Abdullahi bin Ubay yayi kokari ya koma Madina ya je ya ci gaba da shirye-shiryen yadda za a nada shi ya zama sarkin Madina dama shi Abdullahi bin Ubay kafin manzon Allah ya hijira zuwa Madina annabi ya zo Madina ana shirye-shiryen za a nada shi shine sarkin Madina yana zuwa kawai shanin manzon Allah sai aka mance da waye ma Abdullahi bin Ubay aka mance da shi sha'anin manzon Allah to sai wannan abin ya zamo masa munafinci a zuciyarsa ya zama to yana koye gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idza laqul ladina amanu qalu amanna fa idza talu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun in san hadisi mu'minai suke mu'minai ne mun yi imani mun yadda da Allah mun yadda da manzon Allah mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza in sun ga manzon Allah innaka la rasulullah mun yadda kai manzon Allah ne yace wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun Allah ya san kai annabin sa ne amma Allah ya san waɗannan munafikan lakazibun makariyata ne a zuciyarsu ba su yadda da kai annabi bane to Allah ya yi haka ne domin ya san wato wanda suka yi imani ya'lama wal ya'lama almu'minina domin Allah ubangiji ya san su wane ne mu'minai wal ya'lama allazina nafaqu Allah domin ya san allazina nafaqu wanda suka zamo munafikai wakila lahum aka ce musu ta'alu qatilu fi sabilillah an ta ku zo ku yaki domin ɗaukaka kalman Allah a wuce ko ku kawo ɗauki domin ɗaukaka kalman Allah kalu sai suka ce launa alamu kitalan lattaba'nakum ai da mun san yaki za a yi ai da mun bi ku hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman a wannan ranan sun fi kusa da kafirci da imani dama su din kafirai ne babu imanin a zuciyarsu yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim akan bakin su suna faɗan abin da babu shi a cikin zuciyarsu saboda munafirci wallahu a'lamu bima yaktumun Allah ubangiji ya san abin da suke koyewa na kafirci Allah ubangiji ya san abin da suke koyewa na gaba da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam na'am
الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو طاعونا ما قتلوا قل فاضرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين
الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاؤونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم موت إن كنتم صادقين آه الله تعالى يقول سنة الذين قالوا لإخوانهم سكتم ينقوانكم wa qa'adu suka zauna suka ce ma ƴan uwansu law aba'una da ake sun bi mu ma kutilu da ba a kashe su ba da ashe sun yadda sun yadda da abin da muke faɗa musu da ba su kai kansu zuwa ga kisa ba sun bi manzon Allah sun je an kashe su da sun bi mu da ba a kashe su ba wai suna faɗa masa habban manzon Allah wanda suka je suka ba da ransu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ba da ransu domin ɗaukaka kalman Allah suna ce lau afa'una ma kutilu da sun yi mana biyayya sun ji abin da muke faɗa musu ma'ana suna nufin sabon manzon Allah taurin kai ne ya saka su suka je suka ba da ransu wa manzon Allah amma da sun musu biyayya da babu yadda za a yi su bi shi ɗayansa su bi su shi ɗayansa ya je ya kai su zuwa ga mahallaka a'udhu billah ka san munafurci bai yi ba munafiki shine wanda yana tare da kai yana kallonka da idan sharri ta cikin zuciyarsa amma a fiskarsa yana maka murmushi yana maka kalmomi na gwadawa da kambamawa amma a zuciyarsa yana kwafi a kanka yana yana tunanin yaya za a yi wani bala'i ya same ka yaya da a yi ka fada cikin musiba za Allah yana ce Allahumma inni a'udhu bika min kalilin matirin ya Allah ina neman tsarinka da aboki makiri ainihu tayawani idan ta biyu suna kallo na amma wa qalbuhu tar'ani zuciyansa tana kiyaye da ni duk yanda nayi zuciyansa tana kallo na in ra'a hasanatan dafanaha in yaga abun alheri ya same ni in yaga abu na kirki wanda za a ce ni an yaba ni an girmama ni dafanaha sai ya ya rufe ta ya koyi ba ya san a sani wa in ra'a sayyi'atan aba'aha idan ya ga bala'i ya same ni sai ya kai kai ta ce ya mutiji da ita cikin al'umma sabila da atubar tani Allah ubangiji ya raba mu da munafiki Allah ubangiji ya raba mu da abokin da na tare da mu amma yana jiran ya ga musiba ya afka mana yayi mana dariya suna cewa ai law afa'una ma qutilu da a ce sun yi mana biyayya da ba a kashe su ba Allah sai ya ce qul fadra'u an anfusikumul maut to tunda kun ce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka bada ransu domin ɗaukaka kalman Allah yi rashin yi muku biyayya ne yasa aka kace su da a ce sun muku biyayya da ba su mutu ba Allah sai ce to ku fadra'u an anfusikumul mauta idan kun isa ku hana ku hana kanku mutuwa idan mutuwa ta zo ku tunkuɗe ta in kun isa kaga babu wanda kuwa mutuwa da ta zo masa ya iya tunkuɗa mutuwa babu wanda ya isa mutuwa hakika ce da babu wanda yake karyata ta to ina asara yake kai da ka kika je a yakin da kai ka bayar da ranka domin ɗaukaka kalmar Allah mutuwan ta zo ta same ka ka mutu wancan ya je ya ba da ranka don ɗaukaka kalmar Allah mutuwa ta same shi ya mutu da kai da shi waye mai riba shi ne mai riba kai kan baka da riban komai saboda in baka je gurin yakin ba ma za a kashe za ka mutu in ka je gurin yakin ma za ka mutu laysa man mata fasara bi maitin innamal maitu mayyitul ahya'u wanda ya mutu ya huta ba matacce bane ai matacce shine wanda yana raye amma matacce ne shi to kuna ce da a ce da a ce sahabban manzon Allah da aka kashe su a Uhudu da sun yi muku biyayya da ba a kashe su ba a'a to ai su kusa muriba ne a gare su sabila da mene shi al-mujahidu fi sabilillah wanda ya fita yaki domin ɗaukaka kalman Allah a fagen yaki idan an kashe shi riba ya ci idan ba a kashe shi ba riba ya ci shi kowanne ta zo masa duk ɗaya ne idan an kashe shi ya zama shahidi wala tasibanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bala haya'un walakin la tashurun mun karanta a suratul baqara kar ku zaci wanda suka mutu shikenan kawai sun mutu sun kare bal ahya rayayyu ne walakin la tashurun ku ba ku san irin rayuwar da suke yi ba amma rayayyu ne dan haka idan mutum aka kashe shi a gurin yaki ba a sa rayayyu ba riba ya je ya tarar idan ma ba a kashe shi ba ya zamo shi ne ya yi nasara a kan abokin gaba riba ya ci riban da ya ci kwaya biyu riban farko yana da ganima riba na biyu ya kaskanta kafirci ya ɗaukaka musulunci saboda haka wato shi wadda ya samu kansa a fagen yaki wato kamar karago ne duk yanda ya fadi gaba ne duk yanda ya samu kansa a cikin nasara ne a gurinsa Allah Ubangiji ya ce to ku din da kuka ce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sun yi muku biyayya da ba a kace su a Uhud ba a Uhud ba Allah ya ce to fadra'u an anfusikumul mauta in kun isa ku hana mutuwa ma kanku da kanku ɗaya daga cikin manya-manyan magabata al-mufassirun abul laifi samraqandi yake ce sami'tu ba'd al-mufassirin na ji labari daga ɗaya daga cikin malaman tafsiri bi samraqanda a wani waje da ake kira samraqanda can garin su samraqanda yaqulu yana cewa lamma nazalat hadhihi al-aya lokacin da wannan aya ta sauka qul fatra'u an anfusikum al-maut ku tunkuɗa mutuwa ga barin ku idan za ku iya aka ce mata yau mai idin sab'una nafsan minan munafiqin a wannan ranar munafikai guda saba'in ne suka mutu saboda Allah ce qul fadra'u an anfusukum al-mauta in kuntum sadiqin idan kun isa ku hana kanku ku mutu tunda kun ce sabon manzon Allah ba su muku biyayya bane shi yasa suka mutu to ku ku hana kanku ku mutu idan ku masu gaskiya ne a wannan ranar Samraqandi yace abun laifin samarkandi ya ce a ranan da aka saukar da kamar yadda masana suka ce a ran da aka saukar da kul fadri'u an anfusikumul maut aka ce a wannan ranan munafikai guda saba'in ne suka mutu sabila da abin da ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi na'am wala tahsibanna ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الله يتيك فدعمت يا رسول الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله كالكذة sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda aka kashe su gurin yaki wai kudin nan amwatan matattu ne da kawai sun yi mushe ba haka bane ba haka bane bal ahya'un ka faɗa musu ya rasulullahi rayayyu ne bal anan wajen agaji ne da suke fa'idantar da al-istidrak ka faɗa musu ya rasulullah su ba matattu bane ahya'un rayayyu ne inda rabbihim yurzaqun suna nan a gurin ubangijinsu Allah ubangiji yana azurtar da su Allah Ubangiji yana ciyar da su a cikin aljanna mutuwa gaskiya ce akwai wanda idan ya mutu taka ta kare amma akwai wanda in ya mutu taka bata kare ba kamar yadda muke da intiqadin haka akan sayyiduna rasulullah jama'ar sufaye a gurin su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba mutuwa yayi irin na mutuwa shi ke nan ya kare ba a'a sai da manzon Allah shi ne sayyidu shuhaba duk wani shahidi yana bayan manzon Allah ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana nan cikin al'ummansa yana rayuwa amma ba irin rayuwa ma ji irin rayuwar jiki ba malamai suka ce ba ma annabawa ba kowace rai idan ta mutu wannan ran ba ta kare ba ne abin da yake karewa shi ne jiki abin da yake karewa shi ne annafsu ruhu amma baya karewa annafsu tana karewa saboda Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai za ta dandana mutuwa amma ruhu ba ta karewa ruhu shine kwaya na mutum wanda shine ainihin mutum na gaskiya ar-ruhu shine abinda ubangiji ya hura shi cikin Adamu alaihi salam lokacin Adamu yana tabo lokacin Adamu yana gine kaman gunki wannan ruhin Allah ya hura cikin Adamu Adamu ya zamo mai motsi ya zamo mai ji ya zamo mai gani ya zamo mai magana wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi فقعوا له ساجدين إنا ديدي تاشنا هورا مسا روحي دقا قريني كفادي كمسا سجدا to shi ruhi wani abu ne da yake wajen ubangiji wa yas'alunaka 'anil ruhi qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila ya rasulullahi suna tambayan ka me ruhi me ruhi ka faɗa musu ar-ruhu min amri rabbi shi ruhi wani al'amari ne daga gurin ubangiji ba a san hakikanin shi ba Allah shi ya san hakikanin ruhi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila abinda aka ba ku na ilimi dan kaɗan ne shi ne masana suka ce idan mutum ya mutu ruhinsa yakan fita idan mutacce da ake ganin ya murɗe ya yi sama ya gwalalo idan ya butu ne yana bin ruhin shi da kallo kamar yadda hadisin manzon Allah ya tabbatar saboda jiki yana son ruhi jiki ainihinsa bai da rayuwa bai da motsi ba zai iya komai ba jiki a ƙashin kansa ba zai iya motsi ba ba zai iya magana ba ba zai iya kallo ba abin da yake ba ma jiki motsi da kallo da komai shine ruhi sai sa idan mutum yana bacci malamai sun ce in mutum yana bacci ruhinsa ya fita ne ruhinsa fita yayi abin da ya rage shine rai igiya wanda take tsakanin ruhi da gangan jiki wanda tana ba mu jiki din fawa shine wannan hu hu numfashin nan da zaka ji yana fita amma mutum in ya kwanta bacci ya mutu ne Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukra ila ajalin musamman shi yasa idan mutum yana bacci in kai haka ka gwalo idan sa baya ganin ka idan mutum yana barci idan ka ɗaga hannunsa ka kashe sai hannun ya faɗi sabila da mene ainihin fawon da yake ba shi rai fawon da yake ba shi motsi yake ba shi ji yake ba shi gani fawon ya yi nisa don haka in za ka yi magana ba ya ji in za ka buɗe idansa bai gani idan za ka ɗaga hannunsa za ka ga ba zai iya mai da wannan hannun ba to shi yasa suka ce idan mutum ransa ya fita ransa yakan tafi sama ne idan ran mumini ne sai a yi maraba maran a karɓi ran Allah Ubangiji ya saka ran cikin taron rayukan muminai a buɗe musu gidajensu a aljanna suna gani suna rayuwa shi yasa duka ma'asarul amwat taron matattu suna nan suna ganin abin da yake faruwa a duniya mu ne dai ba mu ganin su yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mamaci yana yin bakin ciki yana tutuwa da abin da yake cutar da shi a raye mamaci yana tutuwa da abin da yake cutar da shi a raye amma idan ran kafiri ne za a jefo ran ta dawo ƙasa sai ta tafi can darakatu na ƙasa ta tafi can ƙwaloluwan ƙasa a nan ne aka tara rayukan kafirai kuma shi yasa wasu daga cikin salihai suka ce idan mutum ya mutu ransa ya fita ran tana zuwa gurin taron matattu an ce taron matattu har tambaya suke yi akan mutanen duniya yanzu kaman kana da abokin da ya yi wa fati idan wani abokin kan ya yi wa fati ya je taron matattu abokin kan da ya fara tafiya sai ce ina wani za ana tambaya ina wani yake ina wani ina wani suna tambayan junansu ina wani ina wani wani ɗaya daga cikin manya-manyan salihai ya ce idan wani lokaci suka tambaya ina wani ya ce ai wani ai ya zo ba ku gaishe bane ba ku haɗu da shi bane ba mu haɗu da shi ba ba mu san lokacin da ya zo ba sai manya-manya daga cikin waliyai na wannan ruhin ruhin da suke tare su su ce an ya zo amma an wuce da shi an mai da shi wajen mahaifiyarsa wajen uwarsa hawiya an shige da shi zuwa ga uwarsa hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamiya Allah ubangiji ya tsare mu to ballantana a ce maka ran shahidai ballantana a ce maka ran annabawa ballantana a ce maka ran annabi Muhammad annabawa dai ka san lokacin da aka tara su a Qudus domin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya musu sallah ka san lokacin da Allah ubangiji ya tara su sarai ka san lokacin da Allah ubangiji yake kissanta maka alqur'ani ya kashe wani annabi daga cikin annabawan banu isra'il annabi uzayr Allah ya ɗauki ransa na tsawon shekara ɗari yana mace sannan Allah Ubangiji ya tada shi a raye Allah ya ce masa kwana nawa kai ya ce yau mana ba a ga yau Allah ya ce balla bisa ne aka ani ba kwana ɗaya kai ba ba kwana biyu kai ba ka yi shekara ɗari ne kana kwanci a nan wajen أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما وبعد يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى همارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى الإذان كيف نيتها ثم نكسوها لهما لأن الله أبيه يكينونا مسا فكلا ai kalli jakinka wannan jakin naka gashi nan ya rufe gashi nan ya zama kasusuwa kasusuwan wannan na gefe wannan na gefe kalli yadda za mu yi yana gani jakin ya tashi kawukansa suka haɗu aka labta masa nama aka labta masa komai da komai jakin ya yi motsi ya ce to wannan shine ubangiji Allah ubangiji ya faɗa maka dangane da banu Isra'ila وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصائقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والصلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله يسير banu Isra'il lokacin da suka ce Musa ba za mu yi imani da kai ba sai mun ga Allah ƙuru da ƙuru faqadatkum sa'ikatu sai Allah ya ɗauki ransu gaba ɗaya mutuwa suka yi aka aka ce malaman tafsir suka ce mutuwa suka yi ɗaukar ransu aka yi wa antum tanzurun annabi Musa na gani aka ɗauki ransu annabi Musa ya ce ya Allah waɗannan bayi bayinka ne waɗannan jama'a da na zo da su ya Ubangiji su ne zaɓaɓɓu cikin mutane na ya Allah idan na koma gurin sauran jama'a na ban san me zan ce musu ba ya Allah Allah ka tayar da su Allah ya kuma ba sunakum sai muka tada ku min ba'di mautikum bayan da kuna mace la'allakum tashkurun dan ku gode ma Allah wa zallanna alaikum al-gamama wa anzalna to wannan ina buga mana kiyasi ne da ina ga a ce shugaban halitta annabi Muhammadu in wani salihi ya ce maka ya hadu da manzon Allah a mafarki ko ya hadu da manzon Allah ido da ido kada ka ji mamaki banu Isra'ila ma sun mutu Allah ubangiji ya tada su annabin banu Isra'ila Uzairu ya mutu Allah ubangiji ya tada shi annabawa sun yi shekaru dubbai suna ƙasa saboda manzon Allah an tada su to kar ka ji mamaki wani waliyi saboda darajarsa a gurin Allah Allah ubangiji ya nuna masa manzon Allah وما ذلك على الله بعزيز wannan bai fi ƙarfin Allah ba idan kai kana tunanin abu ne ba zai yiwu ba to a gurin Allah kuma abu ne mai yiwuwa idan ka ce ba zai yiwu ba ka gajiyar da ikon Allah sai yasa muka ji salihai da yawa sun ce sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma yana daga cikin sharadi wato na na abinda magabata suke faɗi كل ما جاز أن يكون مؤجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي duk abin da zai iya zamowa mu'jiza wa manzo to zai iya zamowa karama ma wali idan ta hanyar mu'jiza an tara annabawa ga manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gansu ya yi musu sallah ya jagorance su to ta hanyar karama Allah zai iya nuna ma wali annabi ya ga manzon Allah kamar yadda waɗannan abubuwa da dama sun faru kamar imranu imrana ibn husayn yana jin maganin mala'iku kamar sa'id ibn khudayr yana ganin ya ga mala'iku gashi nan duka tabbatattun hadisai ne sai da aisha ma ta ga mala'ika annabi ya ce mala'ika ta tambayi manzon Allah wane ne wancan annabi ya ce mata jibrilu ne kuma ya ce na gaishe ki ruhi na mala'iku kenan ina ga ruhi na annabawa Allah yana zaben wanda ya ga dama yana da haka shahidai hum ahya'un inda rabbihim mu dauko ar-ruhu na ibn al-qayyim mu ga bayanin da ibn al-qayyim yayi dangane da ma'sharul arwa taron rayuka da yanda rayuka suke da kuma irin yanda rayuka suke bayyana a nau'o'in abubuwa daban-daban mu ɗauko mu duba mu gani to wala tahsibanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat waɗannan sahabban manzon Allah da suka yi shahada a fagen yaki ga munafikai can suna tsaye gumi suna yani didi suna cewa da a ce sun ji maganan mu da ba a kashe su ba to ya rasulullahi ka faɗa musu wala tasibanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat kar ku da wanda aka kace su a fagen yaki matattu ne da sun kare bal ahya'un rayayyun inda rabbihim a wajen ubangijin su yurzaqun Allah ubangiji yana afirka su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya tabbata cikin ingantaccen hadisi a yakin Uhudu lokacin da لما أصيب إخوانكم بأهد جعل الله أرواءهم في جوف خير خضر من ذا الله ينفر أنا صحبانسا yace lokacin da aka samu aka yi rauni ma ɗan uwanku a Uhudu sahabban manzon Allah sun ji zafin abun amma annabi sai yana faɗa musu lokacin da aka yi rauni ma ɗan uwanku a Uhudu Allah ya saka rayukansu cikin tsuntsu wani tsuntsu khidr wanda tsuntsu ne koren tsuntsu kyakkyawa taridu anharan janna rayukan mumine suna yawo cikin koraman aljanna ta'kulu min sinariha rayukan mumine suna ci daga ƴaƴan itaciyan aljanna wa ta'awi ala qanabil min zahabin rayukan mumine suna zuwa wajen wasu fitiloli na zinare da aka jejjera su cikin aljanna muta'alliqatun fi jillil arshi wanda aka rataye ta a inuwan al'arsh falamma wajadu tiban ma'akalihim wa mashrabihim lokacin da shahidai suka ga irin abin da Allah ya tanada musu mai daɗi da abin da Allah ya tanada musu na abinci da yanda suke ganin su cikin aljanna ragadan sai rayukan suna cewa قالوا من يبلغ إكواننا أنا أحياء sai rayukan mu ne suna cewa zai kai labari ma ɗan uwanmu na duniya wanda suke ta bakin ciki su faɗa musu cewa anna ahya'un mu din nan rayayyu ne fil janna a cikin aljanna nurzaqu ana azurta mu li alla yadhabu ko ko li alla yadhalu an jihad domin kar su yin jihadi rayukan mu ne suke faɗan wannan a cikin aljanna bayan sun ga suna shawagi cikin aljanna ga sunan a inuwan al'arshu sai rayukan mu ne suke ah waye je kai labari wa ƴan uwanmu na duniya wanda suke fagen yaƙi cewa mu fa ba mun mutu mun kare bane ga mu nan muna cikin arzikin Allah cikin aljanna sai Allah ubangiji da kansa yace ni dan isar muku da wannan sakon shine Allah ubangiji ya saukar da wannan aya wala tahsibanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun kar ka zaci wanda aka kashe su a fagen yaki sun mutu sun kare a al ahya bal ahya rayayun inda rabbihim a gurin ubangiji su yurzaqun Allah ubangiji yana ci gaba da azurta su insha Allah za mu tsaya anan kamar yadda muka fara insha Allah gobe za mu ɗaura a aya na ɗari da sittin da takwas ko ɗari da sittin da tara wadda insha Allah karatun zai ci gaba da zuwa a tsare kuma ƙofofin tambayoyi yana buɗe duk da akwai tambayoyin da wasu ‘yan uwa suka suka turo ba mu samu dama mun amsa ba sabila da yau ne ranar da muka fara buɗe karatu din amma insha Allah za mu ma bin tambayoyi din ɗaya bayan ɗaya muna amsa su muna roƙon Allah ubangiji ya samu shiga Ramadan a sa'a wannan karatu kuma da muke yin sa a yanzu haka albarka rediyo sun ɗauki wannan karatu suna saka shi karfe uku na yamma zuwa karfe hudu gobe kuma insha Allah za mu buɗe karatunmu na ashifa bi ta'arifi huquqil mustafa a can masallacin juma'a mu na al-irfan wanda nan kuma za a na saka shi karfe goma da rabi na safiya a gidan rediyo na Globe FM da kuma sauran kafafe da wanda suke nesa su ma da su sassaka a garuruwan su Allah ubangiji ya saka na karfe goma da rabi insha Allah Allah ubangiji ya saka mu kowa da alkhairi Allah ya biya mana bukatunmu a jagoran mu da ya assaka mana wannan tafsiri الشيخ معلم إبراهيم زافي الله يكارى مسا رحمة الله يكارى مسا قسنشي دمنزون الله ما هيكمو الشيخ أبو بكر صديق الله أبنجد يكارى مسا لافية الله يكارى مسا قسنشي دمنزون الله الله يغافر تاما إيا يمو لإمام ونن مسلاشي Malam Ibrahim Allah ya saka masa da alheri da jajircewan da yake da kokarinsa da ladanin wannan masallaci da na'iban wannan masallaci da kowa da kowa Allah ya biya mu kowa bukatunsa albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama maulana lisanin faida shaq tahir bushi Allah ya kara masa lafiya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته